ya musulunta ya imani da shi yana musulmi yana mumini kuma ya mutu yana musulmi bai hijja ba wannan shine tarihin sahabi mar'a annabi sallallahu alaihi wasallama wa amana bihi wa mata ala islam wannan shine sahabi su kuma sahabbai martabar su wato alkur'ani kamar yadda ya gaya mana martaban ahlul baiti ya gaya mana martaban sahabbai ma wurare da dama yana faɗi cikin suratul tauba was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladzina tabu bi isanin radiyallahu anhum wa radu anhu na farko farko waɗanda suka riga karɓar musulunci daga cikin muhajirai da ansaru da wanda suka biyo bayan su wanda suka musulunta daga bakin da wanda ma suka biyo bayan sar alkiyama ta daya to wannan Allah ya yadda da su shi sun ma sun yadda da Allah ya gaya mana cikin suratul fati yace laqad radiyallahu anhu iz bayanaka ta tashajara Allah ya yadda da sahabbai lokacin da suka yi mubada annabi sallallahu alaihi wasallam a gindin bishiya sannan kuma bayan nan ya gaya mana cikin suratul hajj yana yaban sahabbai للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينزل الله أولئك هم الصادقون مهاجرين كنا talakawan muhajiran nan ya rasulullahi waɗanda aka kore su a gidajensu da dukiyarsu suna neman halalar Allah da yardarsa don su taimaki addinin Allah da manzansa waɗannan su ne masu gaskiya da kuma lansar wanda ta tabawa uddar wal imani min qablihi yuhibbuna man ajira wala yuzuna ajira min mautu wadanda suka rungumi sahabbai suka ba su masauki suka rungumi imani suka wato suka karbi imani suka karbi sahabbai suka ba su masauki suka ibi abinda suke da shi suka ba su yuhibbuna man ajira ilaihim suna son wanda ya jira ya zo wurin su lansar ke wala yuzuna hajata min mautu ba sa jin bukata kasa wani lokaci wani ya zo yana neman kyauta sai ka tattara kayan ka bashi sai daga ka ce kai hanya ban so ne aikin gaggawa ba kuwa rigar nan ba kamar na yi saurin bada ta saboda haɗin zuta da ragowar kyanta ana yi haka ko ba yi to shi na alkulari ta sulan saru ba su haka wala ya jidan fitin hajjata min ma'utu cikin abin da aka ba su in suka bada ba sa kwaɗin komai ciki wani suna alamu da kai suka ma fifita muhajiri su ba shi fiye da abin da suke so ta kai ga da muhajirin suka zo madina a nan zula zulan kowane muhajiri ɗaya sai masa ɗan uwa balansa ne wannan ɗan uwanka ne cikin dukiyarka da gidajenka da komai kowane balansa ne sai kama hannun ɗan uwansa muhajiri da annabi bai sabon nan ya je kasa gidajensa ka shige shi ka zaɓi wanda kake so nima in zaɓi ɗaya sai ka zaɓa ka bar mu ragowar ya kasa gonakinsa je ce ka zaɓi ɓangaren da ka fi so ka bar mun wanda baka so kai sai ta kai je nuna masa mata su ce zaɓi matar da ta fi kyau a mata na in sake ta idda kaura da Allah haka zai yi wurin mutane sai sahabban manzon Allah ashe kaga ba irin mutane suke ba da suna suka fi mutane ba a aikace suka gwada ran da dukkan nuna wani matanka kace ya zaɓi daya in ya zaɓa tunda ka kai mazaƙo su kai ko sai da gama zaƙo a sannan kace shi kuma ya zaɓa a kan zaɓen da kai in ya zaɓa ka saki ta inda ya aura to ka ɗauko hanya ba ka zama sahabi ba ka ɗauko hanya ranar zama sahabi ba shi amma ka ɗauko hanya ka fara kwaikwayo da ranar da mai iyawa ashe ba ma ranar ɗauko hanya ko sai dai neman gafara kenan in ba dauki hanya ko sai neman gafara haka ne ga mata na mata na sai da ka darje kaza ba kaga ba kai kauyanci kaza ba wanda baka so in ka zo aure haka ne ko ba ga wani duk ta kaura sai da ka bude karfi ne haka ne kuma zan nan kace shi kuma ya zaba cikin su ya kuma zaban ya saki ya aura ba a taba ganin kamar ashabu muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan to waɗannan shi za alƙwari ce wallazi na ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo bayan waɗannan ya gwada bana fila na wale kuwa ne Qur'ani umman yuka shuha nafsi fa ulaka wanda duk aka kiyashi kwadayin zuci wannan shi ya rabauta ya ji dai shi dai bai da wani ambition na tara abin duniya wannan ji Qur'ani shi ya end shine entertain da amma mutum akwai bauta na jin cewa dole he na yi hankoro na tara dukiya idiga tara kaza to bauta tana wani za mu barrago ya kukuta daga bauta wanda ya ji zuciyarsa tana da kana yadda waɗanda suka zo bayan su wani jami'an bajin suka suna adda suna cewa rabba na fina na Allah kamar na gafara don mai koyi da waɗannan zai yi kaga yi neman gafara ko ikfir lana wani ikwani na da magabatanmu yan uwanmu a masu riga mu allazi sabaquna bil imani wasabiquna al-awwaluna kenan allazi sabaquna bil imani wanda suka riga mu da imani Allah wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu kar ka sa wani dauri wani kulli a zuci dangane da waɗannan sahabbai a zuciya daga duk wanda ji kulli a zuciyar na shi ba mumini bane dangane da su kowai duk yadda ya dawo imani ba mumini bane dan ga qur'ani ya ce muminan kan ta suke Allah kar ka yace musu dan Allah inda an yi dama su mani zani ma musu gabara a amsa mun tambayar nan ina ji ya nuna da suna yin kuskure haka ne ko ba ka wani suna yin kuskure mana haka ne ko ba ka wani ba ji za ka ce ikfir lana wal ikhwani na ba ai an yadda suna iya kuskure za ka ce a nema musu gabara aliza ubuna bil iman wala da dalbi ku mina karka sanya zuciyar mu gillan wani kulli lil ladina amanu ga wadannan da suka yi imani rabbana ya ubangiji innaka ghafurur rahim kaga wannan mu'minin kwarai kam ko ya kanta wani abu dangane da sahabbai wani mataki da dauka yace ikfir lana wal ikhwanan sabaquna bil iman inji qur'ani kuma la jazi qulubina da Allah mani lazin sabaquna bil iman wasu riga mu imani in ba sahabbai ba ba su bane wani suka riga kowa kan su ne ba wani ya riga wani wani ya riga wani amma su suka riga kowa ba wanda ya riga su har gani to wannan kenan nuna ashe duk wanda ke yana zagin sahabban manzon Allah yana zagin sai da Aisha yana zagin sai na abubakar yana zagin sai na umar yana zagin sai da hafsa yana zagin abu hurera ba mumini bane jar ruwa saboda misali masu zagin sahabbai yan shi'a suna cewa su a wurinsu dalilinsu suna kafin da dama wani babban malaminsu wanda ya ruwa shi ta kai malamin tafsiri na har tafsiri ya rubuta ana ce sa dubusi babban malami a cikin tafsirin da ya zo fassar faɗin Allah cikin sosu Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna lazina kabaru ya cewa inna lazina taddu ala adbari min ba'di ma min ba'di ma tabayyana lahum huda ash-shaytanu sawwara lahum wa amla lahum abinda ya take cewa waɗanda suka ridda suka bar musulunci suka bada baya bayan shari'a ya bayyana musu shedan ne ya kawata musu riddan nan kuma shedan ne ya ja su daga hanya madaidaici a batar da su ko shedan ne ya shimfida musu hanyar bata suka ji yanzu fasar aya nan sai ce wannan aya tana magana ne kan waɗanda suka munafukai da suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi munafinci kuma tana magana kan wai in ji sha'udu billahi wai sahabbai da suka ridda ba annabi a su suka yi tawaye manaɗin da annabi annabi yana da al'imamu ali su ma suka yi tawaye suka yadda da wannan naɗi suka gabatar da abubakar bayan nan sai umaru kuma shaida akan wannan in ji shi hadisi a cikin littafan sunni din ma in ji shi ba wani shi abu na sunni hadisin muslim ya rawaita annabi sallallahu alaihi wasallam yace ranar alkiyama waɗansu mutane za su zo za su dumfaro wina wajen alkawasara don su sha ruwa alkawasara sai a dakatar da su sai in ce don me aka dakatar da su mutane na ne mutane na ne sai a ce a innaka la tadri ma ahada su ba daka baka san me suka fara bayan ka bar duniya innahum ma zalu yarji'una alqahqara aw kama qala ba su gushe ba tun da ka tafi suna ja da baya suna ja da baya suka bata bayan ka bar duniya kuma annabi ya ce to wannan wai hujja ne cewa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya waɗannan a kansu ne wannan ayat da wannan hadisi take aiki in ji su cewa an tauye sai da faɗi ma hakkinta ji na gado na fadak da na haibara gona da kuma sai na da haƙƙinsa na na khilafa to maganganu da dama ta ayyukan ka zo muhawara da ɗan shi'a ka jawo masa aya ya ce wannan ka fassara su ke fahimtar ka kenan ka ja masa hadisi bukhari ko muslim ko shi bai da waɗannan ma aslan sai littafan su wanda suka rawaito da ahlul bayt kaga ya ya wata ila zaka rasa da ina zaka fito masa to amma dadinta a musulunci akwai abin da dukkan muka haɗu a kai ana gane wannan akwai abin da mu da su duka mun yadda abin da ya faru misali alkur'ani ya gaya mana kuma dukkan mu mun ji da mu da su ai ba ma shakan qur'ani ban ko ya gaya mana yayi alkawari ma dukkan annabawa ba namu annabi shi kadai ba dukkan manzanni ya musu alkawari sai ya halaka makiyansu a gabansu ya kunyata makiyan ya ɗaukaka sai dai su su ga bayan makiya ba dai makiya su ga bayan su wannan cikin sautu ibrahim allah ya gaya mana bayan ya kawo jami'in annaba duka ce qalat rusuluhum afillahi shak fadi sawat da yake kace ce mene fa auha ilaihim rabbuhum lanulikan nazalim haka ne wala nuskinannakum al-ardha min ba'dihim zalika liman liman khafa maqami wa khafa wa'idi wasabta wa khafa kullu jabbarin anid mawla janu rizqan man sadiq har zuwa karshe haka ne Allah yi wa dukkan manzanni wa ina muku alƙawari wallahi na rantse da zaki na lamun kasami la wallahi nulikanna ga nunu taukid almushaddada karfafawa ga garan uwa ga nuni na karfafawa za mu halakar da azzalumai kafiran tungu kuma za mu gadar muku da kasarsu anamu annabin ya ware shi sutul azab ya ce ya ce shi da sabai mene wa aurasakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tadruha ko nan kawo ka taka ka zama kasar musulmi ka taka to tana cikin mene ardan lamta dawwa ko nan tudun wadanan yana cikin alqur'ani yace ardan lamta dawwa Allah ya aurasakum ardan ya gadar muku da kasan kai wa amwalan da dukiyar su wa ardan da wata kasan da ba kuma taka ba ko ba za ku taka ba ba ku taka ta ba amma Allah ya gadar muku nan gaba kaga nan wuri ai musulunci ya ci nan wuri tunan mu musulmi na nan wuri kaga ta shiga cikin ardan lamta dawwa wanda ba ku taka ba ko sahabi ya taba taka nan bai taba ba sannan yaya za a yi a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya ce sai dai ga bayan makiya ba su ga bayansa ba ina hikima Allah ya bar Abubakar da Umar suna makiya annabi suna tare da annabi har su ga bayansa har su kwaci khilafa kuma ba wani annabi da za ka kawo ya gyara wannan barna Allah zai bar haka sai dai shi ya gabayansu ina hikiman kashe abuja da to a badar in dai abubakar da umaru makiya ne ba a kashe su ba kama an zalunci waɗancan kenan ko ga wasu makiyan a gida sun fi su haɗari ba a kashe ba an kashe waɗannan hankali zai kama wani akwai hikima cikin kashe abuja ga wanda suka fi shi muni a wuzu billahi zai yi ba zai yi ba mu lissafa wannan a hankali mu lissafa a karatu ba zai karba ba zai yi ba zai yi ba sannan yana iya ce maka hab kana magana abuja da wannan arna ne na gaba da gaba wannan ku amuna fa kai shigon munafiki ayi da shi ake sallah ake sai mu ce to naji munafikan ma sarkin su abdullahi dan ubayy dan salu bai ga bayan manzon Allah ba annabi ne ga bayan su an ya ko ba yi ba shekara ta tara ya mutu annabi ne ya gabanin su ba shi gaban ba amma shiga shekara ta goma annabi qur'ani ya gaya mana mutu abdullahi dan ubayn cikin sautin tauba wala tusalli ala ahadi minhum mata abadan wala taqum ala qabri abdullahi dan ubayn ne mutu a lokacin haka ne gobe haka bane sannan saboda wata rana irin wannan kuma a ce tsakanin tsakanin annabin gaskiya da khalifan gaskiya shekara ashirin da biyar muna hannun makiya musulunci suke jagorantar dukkan daular musulunci Allah ya fara haka dan tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da hawan al-imam Ali shekara 25 ne daidai to dan Allah a ce tsakanin annabin gaskiya da haliban gaskiya an zaɓi kashi daga wasu makiya suka riƙe addini su suka tara mana Qur'ani da muka haddace ma yau ina ingancin saƙon akwai ina ingancin Qur'ani da muka haddace zai yi sannan a wata rana irin wannan muna kallon zaga gari na maulidi harumfan irin zaman rumfa da ake na zaga gari na maulidi din yaran makanta suna wuce ashe rumfan nan nan akwai yan shi ake ina zane kusa da wani daga wada na fahimci shi ne sai nake tasa dan uwa ina baka shawara son iyalan manzon Allah wallahi ba wai mustahabi ko bai ba wajibi ne dole duk musulmi su ya'yan manzon Allah ahlul baiti son su wajibi ne ba wadan shi akwai ba dole duk musulmi su kuma dole amma kin sahabbai mummuna hadari ya kamata ka dawo daga irin wannan tunani sai dube ne murmushi sai ta alaga ta wala ai wallahi maganan kan nan hatta tuna mun da wata muhawara da aka yi a Iran tsakanin wani malamin sunna da wani malamin shi'a amma na aika sun cin masuna da malaman suna amma dai ba su da yawa na ce to me ya faru ya ce wai an je saukan makaranta sai na ɗalibai sai malamin sunan ya tambayi malamin sunan ya tambayi malamin shi'a ya ce malam kashe haka an kashe ne malamin sunan malamin sunan sai tambayi malamin shi'a ya ce ta'ala ga wacce malam me ya ra'ayinka kansa na abubakar sai malamin shi'a wannan canan shi'a ke ban labari ba cewa wai malamin sa da malamin shi'a sun haɗu a iran wajen saukan karatun yara an gayi an yi gayyar saukan karatu sai malamin suna ce malamin shi'a malam ina so in san me matsayinka dangane sai na abubakar sai ce a malam wannan abun ba shi ya damu a nan wurin ba a wannan abun ba shi ya damu a nan wurin ba abin da ya damu shine saukan karatu sai malamin shi ya ce masa alaga ta malam da Allah kar mu shiga abin da ba shi hada mu ana tunda mun zo saukan karatun yara ne mu yi saukan karatu mu tashi sai malamin sun ya ce a ni dai ina so sai ka ga bera in ka abu ya matsa dan shi an ke ban labari da ya matsa ya matsa sai malamin shi ya ce to tunda ka matsa bare ga ma ni ra'ayi na ka Abubakar wani babban bawon Allah ne wato zai margatse ni wani babban bawan Allah ne wanda Allah ya ba shi ilimi da hangen nesa da kishi fiye ma da na mai gidansa a uzbilla yana da wa'annan ya ce dalilin kuma ɗaya ne a wurina shi mai gidansa annai muhammadu da ya zo tafiya bai naɗa mana kowa ba sai sahabbai suka tsara suka naɗa mana abubakar amma abubakar saboda hangen nesa da hangen hatsarin barin al'umma ba shugaba da kuma kishin barin su ba shugabanci bai tafi ba sai da yana mana umaru dan kafa ta gana ai yafi mai gidansa hangen nesa ya yi mai gidansa zurbin tunani ya yi mai gidansa kishin al'umma ta gana ai mukabala ta kare hu tunda sai da ya sunanci sannan ya daka sunan wuka haka ne ya yadda ta ai abubakar shugaba ne mai hangen nesa na ɗinsa ma ya yi duk da sa fuska ɗashi ba annai ba amma kuma mai kawai irin na mai gidansa ce bai na kowa ba shi ba sai na umar shi kuma to da abin mai gidan kishi da hangen nesa a'udhu billahi a'udhu billahi a'udhu billahi sai na ce ne murmushi na ce wasu ayya malamin shi'an iran malamin sunan iran ya samu ba ni ba ni dai ba malamin bane amma da ni samu zan ba shi amsa sai in jama'a ni kuma wallahi wannan hangen nesa da ilimi da kishin abubakar ba shi ya ban mamaki kamar na al'imamu ali radiyallahu ta'ala anhu saboda ana don nima in zan bashi amsa tun da sai da sunan ce ko ba zan iya bashi amsa nima sai na shi an ci kenan haka ne sai na ce kenan nasa bai ban mamaki kamar na al'imamu ali ba saboda al'imamu ali ba an taso hajjin ban kwana ne an zo gadir home mutum dubu ɗari alhazai tsakanin maza da mata wanda suka haji da manzon Allah sallallahu alaihi an zo ga dirkum annabi ya jabir ke dace kowa ya tsaya waɗansu sun yi gaba annabi ce su dawo na baya ce a jira su ƙara su ya ɗaga hannun al'imamu aliki wannan taron alhazai yace jama'a alastu aula bil mu'minina min anfusihim ashe ba ni ne alqur'ani yace annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim ba suka ce bala ya rasulullah yake to man kuntu maulahu fa aliyun maulahu allahumma wali man wala wa adi man ada wa sun man nasara wa sun man kafara wa li kulli mu'minin ba ni ashe ba ni na fi dukkan mu'mine cancantar rayukan su ba sai suka ce kware ya rasulullahi kai ne sai da duk wanda zai ce ni mai gidansa ne ali mai gidansa ne Allah ka jibinci wanda ya jibinci Ali ka taimake wanda ya toza ka tozartar da shi nace kuma anan bai kushe ba sai da naɗa limamai goma sha ɗaya bayansa ya ce bayansa sai alimamun hassan ɗansa bayan sai alimamun husaini ƙanin hassan bayan sai ali ganin abidina ɗan husaini bayan sai mahmud al-bakir sai jafar sadiq sai musa al-kazim sai aliyu rida sai alimamul jawad sai aliyu hadi sai hassan al-askari sai muhammad ibn al-hassan al-mahdi limamai goma sha biyu a taron annabi ya lissafa ji a jeren cakararsu al'umma tana nan tana murna annabi ya naɗa mata ya mata naɗi hankali kwanci muna jira sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duniya bayan kwana tamanin da wannan abu sai kawai aka ce waɗansu sun naɗa wani cikin sahabbai muna jira mu ga matakin da Aliyu zai ɗauka sai ce ba komai zaman lafiya ya fi komai da yaƙe su fita a bari kawai su ci gaba ba komai limami na farko ba akwai shaɗe na jira a bayansa na farko masu ta ba komai a bari kawai ci gaba haka aka yi ko ba ka bari ya yaƙi abubakar a a tambaye su su ma'ana su rekod ɗin ya yaƙi sai na abubakar bai yaƙe shi ba idan ko bai yaƙe shi ba ma'ana an zauna a madina ba tare da ya yaƙi abubakar da umaru ba radiyallahu ta'ala anhu har abubakar shekara uku a biyu da wata uku cikin watan jimada saniyar su a jimada sani ko a jimadar kula da biyu awar da biyu sani jimadar kula ya rasu radiyallahu ta'ala anhu to da ya rasu sai kan yi rasu yana da umaru muna jira nan ma wasiyin da annabi ya nada ya tashi ya kalubalanci umar sai ya haƙura gaba naɗi ne annabi ya yi amma bai tashi ya yi kan naɗin ba sai ya haƙura ya ga haƙuri ya fi radiyallahu ta'ala umar shekara goma da wata uku da kwana goma sha ya yi shahada bayan na kan usman ni yana gani usman ya shekara goma sha da wata goma sha ɗaya da kwana ashirin da hudu yan tawaye suka kashe shi sai jama'an madina suka suka ce wallahi yau kan babu kama ali suka fasa mubaya muhajirai da lansaru duka da suka gama mubaya sai waɗansu daga ba suka ce ba su yadda ba muna jira ya maimaita irin wancan haƙurin da ya bayan rasuwan manzon Allah sai muka ganin kan ya ɗauki takobi ya ce wallahi zan yaƙi duk wanda ya mun tawaye zan haɗa kai da duk wanda ya mun ba in yaƙi duk wanda ya mun tawaye kowa ne aka je yakin jamal ko ba yi ba aka je yakin siffin ko ba yi ba aka je naharawa an yi ko ba yi ba duk da yan tawaye aka yi waɗannan haka ne wanda ba suka masa ba su yadda da mu bayan sa ba can fa da farko kar ku manta annabi ne yayi naki amma da suka ce ba su yadda ba sai ce a zauna lafiya ba komai ba nassi ne ko ba nassi bane nabi annabi nassi ne ko ijtihadi nassi ne ko ijtihadi nassi ne dole abi nassin ko amma bai tashi yayi ba yace a bai da zauna lafiya nan ko mutanen gari ne ba wanda ba masumai ba can annabi ne masu amma da suka ce ba su yadda ba sai ce a ba komai a zauna lafiya a bar musu yanzu kuma jama'an gari ne da ba masumai ba suna yin kuskure suka ta suka ce babu kamansa sai wani suka ce ba su yadda ba amma sai ce wallahi zan yaƙi wanda ba su yadda ba sai sun dawo da Allah sun yi alu adalci a nan an gane maganar nan kuwa sun masa adalci can naɗin annabi ne haka ne suka ce ko ka ganin mafita dole ka yadda annabi bai naɗa shi ba dan da ya naɗa shi da ya yaƙi su ma'auya ya yaƙi su wannan da zai yaƙi abubakar da umaru haka ne ko ba ka wani ha nan jama'an gari na wasu suka nada shi fa wani suka ce ba su yadda ba kuma aka ya yake su ina ga kuma nan annabi ne ya nada shi ba jama'an gari ba annabi ne bai kuskure ya nada shi da nafsi ko ba da nafsi ba wai nafsi ya kamata a yi yaƙi wajen kare nafsi ko a yi yaƙi wajen kare